أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا amma ba jama'a musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komi mai iko a bisa dukkan komi Allah da ya sake haɗa mu domin ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilul huda a nan unguwar gawon katare a damagaram idan ba manta ba ba mu gushe ba muna cikin wannan sura almakiya surar take karantar da mu da tauhidi tsantsa surar da ta zo har ta sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hurhura don saboda tsoron abubuwan da suke cikinta da yau muna goma sha bakwai muna ranar talata ko? ranar laraba yau laraba goma sha bakwai da watan ramadan shekara ta 1437 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 22 da watan Juin shekara ta 2016 miladiya muna kan bayani na annabi Nuhu da irin gwagwarmayar da aka sha da lokacin da ya shekara dubu ba hamsin yana kiran mutanen shi su yi imani ba su yi ba imani da shi sai 'yan kaɗan yan kaɗan a wata ruwaya aka ce mutum takwas ne kawai mun yi bayanin shi jiya ko da shi annabi nuhu iya da mata biyu matar shi guda an halakar da ita da ɗiyan shi guda hudu ya fi su da ham da sam da kan'an kan'an an halakar da shi su uku da shi annabi nuhu su hudu kuma da matar su duka guda guda su takwas aka ce su kenan ne ita ce ruwaya a tafsir wani tafsiri ya ce takwas wani ya ce ishirin wani ya ce arba'in wani babban tafsirin dai ya ce tamanin babu adadin da ya wuce tamanin a kan wannan muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala abinda za mu faɗi Allah ya albarka a cikin shi lokacin da annabi nuhu ya ɗebe kamna Allah ya aiko mai cewa to daga yau ba babu wanda zai imani daga cikin mutanen kabancin wanda suka yi imani shikenan babu wanda zai imani sai muka yi bayani annabi nuhu shi ko sai addu'a wace addu'a ce rabbi la tazar alal ardi min al kafirina da yara Allah kakka bar koda da muro ne a bisa fuskar kasa in na kafuri ne kaga akan wannan Allah ya ce to ya jirgin ruwa mun ga duka yanda ya jirgin ruwan mun ga har lokacin ruwan ya fara zubowa to akan wannan yanzu yaya ta kwashe ruwa ya fara zubowa an fara tashi za a ta yi amma kamun nan akwai ta tambaya da aka aiko daga unguwar jagindi wadda ya kamata a amsa ta kamun a fara an aiko ta tun shekaran jiya an yi karatu ba amsa ba suka sake aiko ta aka sake tambayar ta suna bukata a amsa musu wannan tambaya tambayar ita ce suka ce a cikin karatunmu wanda ya huce balanka ce mutum ya tashi dare ya ibada matar shi bata sani ba yaya ne mutum zai tashi a gidan shi ba wanda ya sani to bayanin shi ne ana motsa mutane ne akan ibada da ikhlasi ba ina nihin ba cewa dole sai matarka bata sani ba za ka yi ibada a'a ina motsa mutane ne akan a tashi tukuru a tashi a koma ga Allah subhanahu wa ta'ala zan ba ku misali guda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama da annabi yake zana wasu mutane wanda za su shiga aljanna bigari hisab da wanda Allah zai ma inuwa shi yau la zilla illa zilla sai Allah ya annabi ya ce wa rajulun tasaddaqa bi yaminihi da mutumin da yayi sadaka da hannun shi na dama hannun shi na hagun bai sani ba kun gani ai ba yana nihin ba duk sadakar da zaka yi sai na hagun kal ya sani a'a wai matukar an kai gaya akan ikhlasi an kai matukar ɓoyewa aikinka ka ɓoye shi kal ka yi don wani mutum halitta ya gani ya yaba maka ko ya ce sai kai ko ya faɗi ya yabe ka ka ji daɗi wannan ne addinin musulunci baya so wannan ne Allah baya so Allah so yake zuciyarka ta zama halisa direct daga ita zuwa ga mahalicinta abinda zai je ga mahalicinta wani dan adam ko mun matsayin shi ko mun kudin shi ko mun darajar shi bai isa ba kamar wannan abu kowaye shi ka ɓoye matukar ɓoyewa misali mutum ya tashi da dare sulusul lail ai muna zancen sulusul lail akhir ne ko aka yi wannan bayani cewa ukun ɗaya daga cikin ukun dare na ƙarshe shine lokaci zaɓaɓɓe na amsa addu'a wanda ubangiji yake sabkowa sabkowa wanda ta yi daidai da shi a sama duniya mutane suna barci lokaci ne mai daɗin barci lokaci ne mai daɗin barci shaidan yana daddaba ka ibarci da sauran lokaci sai ka ga rana ta falle Allah yana kusa da kai da ikon shi da ganin shi da iya sarrafa komin shi a wani hadisi zaka ga hal zai yi kira idan mutum kace kana son shi in ya zo wurinka ba tarban shi ba kake da wane da wane da wane suna rayawa cewa suna son Allah ga Allah yana kusa da su kuma suna barcin su lokaci ne zababbe na amsa addu'a ka tashi ka keɓanta tukuru ka bautata ma ubangijinka subhanahu wataala kuma a nan sai in occasion a faɗi wani abubuwa wata fursa ce na mu faɗi wasu abubuwa menene abin zancen watan ramadana a yau daga yau abin da muke cikin shi yau jama'a muna goma sha bakwai da watan ramadan saura nawa ya kare saura sha uku ko nawa ko sha biyu ko kun san ya tayi magana ta kare abu da yawa baka yi ba kuma so nawa kai saukar qur'ani so nawa ka je zumunci so nawa kai biyayya ga uwayenka salloli na nafila nawa kai so nawa duk kai abubuwan saraka nawa kai so nawa ka je ziyarar kaburra so nawa so nawa so nawa duk abin da Allah yake so tuna ima kanka lissafi yayi yanzu yanzu nan yanzu yanzu nan tuna ga Ramadan din ya tayi saura kwana goma sha biyu ko kwana goma sha uku so nawa kai wannan abubuwa kenan yanzu zaka binciki kanka kuma ka gane ya kai dan adam wani abu duk ibada da duk aikace aikace lokacin da ya zo kare ci hutu ya zo ko ba haka ba ne amma ban da ramadan ramadan in ya zo kare shi to lokacin ne aiki tukuru ya tashi annabi sallallahu alaihi wasallama in ramadan ya zo kare shi sai ya arme gyaftan shi ya cuncune ya tashi lokaci ne wanda zai tashi tukuru ya koma ga Allah subhanahu wataala ya kai dan uwa musulmi yanzu yau muna cikin ramadan nan da kwana goma sha uku sha biyu ya ta yi kana tsamanin baɗi baɗi kana nan kana tsamanin za a sake wani ramadan da kai to lokaci ne na yanzu na ka wanka ka wanka daga duk zunubin da yake tare da kai lokaci ne duk bukatunka na duniya a wannan darurrukan da suka yi saura ka bujurto ma Allah subhanahu wa ta'ala ka tashi tukuru ka roki Allah ka tashi tukuru ka yi ta roƙon Allah subhanahu wa ta'ala a darurrukan wannan wanda suka yi saura hal a ce ma an ga wata gobe sallah kaga zaka huta daga cikin ramadan an kankare ma zunubanka gaba daya sannan kuma ka samu lailatul qadari saboda yana cikin wannan dararruka duk ibada da kai Allah zai karba tukuru tukuru zaka tashi ya ku ɗaliban ilimi tukuru za ku tashi neman ilimi da neman Allah ya baku nishaɗi a wannan kwana goma sha biyu da suka yi saura a cikin suke da kwai lailatul kadari ya kai mai neman jari ga lokaci yayi na ka daga hannu ka gaya ma Allah ba lokacin barci bane ibarcin ka da rana ka raye dare ibarcin ka da rana ka raye dare lokaci ne na tukuru na akoma ga Allah subhanahu wataala a ce an ga wata kai kuma zakka zazzage zakka huto takarraka ta zunubi fara kal sai lada kuma Allah ya karɓi addu'o'in duk da kai me yahi wannan amma yanzu zaka ga lokacin shantakewa ya tashi kaga mutane babu ruwansu da tashi da dare to a tashi da dare ya ɗan uwa musulmi kowa iya da bukata zuwa ga Allah kuma kowa mai zunubi ne ko da yaushe muna cewa waye isa ya ɗaga hannu ya ce bai taɓa saba ma Allah ba to wanda ka san ka tabbata ka taba saba ma Allah wannan zunubi da kai idan Allah bai yahe ma ba shi sai bamka ka cikin wuta hal abadin abada to ka nema ya yahe maka mana lokacin yahiyan ne ya zo an baka fursa an baka occasion wadda take ita ce an baka takobi ce ma jini na huce me kake tsume ka yanka ka huce Allah ba mu iko ne ya kamata mu motsa mu motsa iyalinmu mu motsa ɗiyanmu mu motsa matanmu mu tso mu motsa ƴan uwanmu gabaki ɗaya a wannan lokaci wanda ya saura ba an kare bane ba a'a yanzu ne yanzu ne abin ya tashi annabi sai ɗari mai kyaftan shi kenan ya ciccune lokacin ya zo lokacin a koma gaba ɗaya bombardement ta addini ba ta bindiga ba mu je mu komo kan qur'ani mi Allah ya ci
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم
mun yi bayani har lokacin da ruwa ya ɓuɓɓugo daga cikin fur annabi nuhu Allah ya ce mai wa qalar kabu fiha aka ce maza ku hau cikin wannan jirgin ruwa bismillahi majraiha wa mursaha bismillah ce birkinta da tahiyarta da fanarta duk yadda ake so ta yi wata lankwasa ko ta tsaya ko ta buge bismillahi kawai bismillahi majraiha gudunta wa murseha da burkinta da kwanata bismillahi kawai sai Allah ya ce mi inna rabbi lagafurur rahim lalle ubangiji na mai yawan gafara ne kuma mai jin kai ne mun ga bayanin shi wannan duka ajiya jirgin ruwa ta tashi annabi nuhu ya sa mutanen gaba ɗaya wanda Allah ya ce ya sa to sai mi gaba wahiya tajri وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركم معنا يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين wahiya tajri bihim fi mawjin kaljibal ita jirgin ruwan wannan tana tahiya da su fi mawjin a cikin ziri na ruwa da kunwa da sauransu kun san ruwa yanda yake bayani yanda yake tasowa sai ka ce dutse ne da in ya kunwa wannan in ya kumbura in ya tashi ka je nan bakin lome ma ka gani lokacin da teku take tashin wannan za ga ta yi sama sama sama kuma ta komo kasa to kuma a wani tafsiri suka ce a'a jirgin ruwan ta annabi nuhu ita ce take tahiya kal jibal tana tahiya da su a cikin jirgin ruwa kal jibal daga nan me aka yi wa nada nuhu ibnahu wa kana fi ma'azilin annabi nuhu sai ya kira dan shi wani dan kan'an a cikin tafsiri aka ce sunan shi kan'an yake kiran shi ya zo su shiga cikin jirgin wannan su tahi wa kana fi ma'adilin shi ma'adalkin wannan yana nesa da shi nesa da shi ta mi wani tafsiri ya nuna cewa nesa da shi ta addini saboda aqidar shi daban aqidar nuhu daban aqidar annabi nuhu ta la ilaha illallah ce amma aqidar dan nashi kan ana ta mi ce ta bautar gumakai ce Allah ya ce wa kana dan ya zamanto fi ma'adalin nesa yake da shi ba hanyar su ba daya ba iyalin shi bace ba ba ahalin shi bane ba wani tafsiri ya ce a'a wa kana fi ma'adil yana can gidan wasu ƴan uwan shi an maman shi su kuma nan sun tashi za su tafi sai yake kiran shi yazo yake kiran shi yazo shine wa kana fi ma'adilin yake ce mai mi ya bunayya irkan ma'ana wala takun ma'al kafirin ya dana ya bunayya zo zo maza in an ce bunayya dan karamin dana ka zo maza zo mu tafi zo yake ta kiran shi sai dan ya ce mene kun san daman dan bai yarda da abin da yake faɗi saboda shi kawuri ne dan kuma shi a nan gurin akwai wata shubuha ga annabi nuhu Allah ya ce mai zai tserar da shi da iyalan shi da shi da ahlu shi yasa kenan shi faɗan shi ahalikin shi ne ko kenan sai ya kirayo shi zo mu tafi Allah ya mai alkawari zai tserar da shi da shi da ahalike shi sai yake kiran shi zo zo mu tafi zo mu tafi sai dan ya ce ni wala takun ma alkafirin kan ka zamanto daga cikin kafurai wa'annan kafurai ne kan ka zamanto daga cikin su zo maza ka zo mu tafi na'am
قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموت فكان من المغرقين to a nan gurin ya ce mai kai ya zamanto daga cikin kafurai ya zo maza ya zo mu tafi kun san me dan yace cha ya qala sa'awi ila jabal yace bari baba bari ga wani dutse can zan tafi in hau ya asimuni min alma ya ishe ni zan je in tsere ruwan wannan ba ya kai ba kusa dutse mun tsira ka zo mu tafi yana cewa ka zo mu tafi da a'a bari zan je in hau dutse duk mutane ga sun hau dutse babu komi sa'awi ila jabal bari zan je in hau dutse duk abin da baban yake faɗi bai yarda ba har ƙarshe ranar ta yamma ya zo ta ce a zai je haudu sa'awi ila jabalin ya asimu ni min alma sai baban ya ce mai kale ya ce la asimal yawma min amrillah ka sani babu wanda zai tsere daga al'amarin Allah a yau ba illa man rahim sai wanda Allah ya shi kai ana jayayya baban yana waɗi dan yana waɗi baban yana waɗi dan yana waɗi uban yana so ya zo ya hau jirgin ruwa tsaye sai Allah ya ce mi wahala bainahum al-maut sai ziri na ruwa wanda yake tashin wannan sai ya tashi tsakanin su aka raba su da kunhoshi da zirin na ruwa wannan da yake haɓaka ya sama wahala bainahum sai ya shiga tsakanin su da ya shiga tsakanin su shikenan zance ya kare ko tunda su ga su ga sun bace kowa yayi gaban shi sai Allah ya ce mi wa kana min al-mubraqin wannan da sai ya zama to daga cikin waɗanda suka turmiya suka halaka Allah ya halaka da shi to kun san annabi nuhu Allah ya ce mai zai tsere da shi da shi da iyalan shi kuma ga ɗan shi ya halaka sai yake zaton kai ba a kashe shi ba ai alƙawarin Allah gaskiya ne la'alla zuwa aka yi aka laɓe shi a wani guri ina yake a gudo mini shi yanzu kuma annabi nuhu zai tambayi Allah ina dana tunda Allah ai kai kace zaka tsere da ni da ni da iyalai sai ka ka gaba
وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين to wannan ruwa na annabi nuhu haka aka dinga tafka shi aka dinga tafka shi duk duniya babu wanda yake da rai sai wanda suke cikin jirgin ruwa wani an halakar da kowa duk duniya gabaki ɗaya sai da ruwan ya yi sama subhanallah Allah ne yanda ya so sama tana yi ƙasa tana yi haka aka ɓuɓɓugo ruwan ai Allah ta yi sama ta zubo gaba daya kasa duk idan da yake cike kullu sama tana yi kasa tana yi haka ruwa ne na azaba kawai haka ya dinga bulbul bulbul bul aka halakar da su gabaki daya babu wanda ya saura sai wanda suke cikin jirgin ruwa da aka tabbatar da kowa ya halaka daga cikin kafurai duk Allah ya durmiyar da su sai Allah ya ce mi kala ya abdul imaki Allah ya ce to ya ke kasa ki shanye ruwan da kika hudu ma'aki ruwanki wanda kika hudu ya koma gurin shi in ta shanye shi wanne zai saura sama wanda ta zubo shi kuma yana nan tafsir ya ce shi ne ya zama teku dukka da wani maliya da ina da ina ne a yanzu muke kallon shi wanda sama da ta zubo amma wanda kasa ta zubo a wannan lokacin ta shanye shi Allah ta yi ibla'i ma aki ruwanki wanda kika huddo mai dashi ba wanda ya zo daga sama ba an gane nan ko kuma aka ce wa ya sama ya arzubula ima aki wa ya sama'u akali ke kuma sama dakata kasashen ruwan da kika huddo ke kuma sama dakata an tsaida nan da nan kasa lum lum lum lum lum duk ruwan da ya fito ku da duka ruwan na- na- ruwaye na na duniya da muke gani les océans la duka ocean gaba ɗaya duka shine wanda kasa ta sama wanda sama ta zo sai Allah ya ce mi wagidal ma sai aka kafar da ruwa ruwa ya kahe shi kenan wa ya kafar da shi Allah wa qudiya al-amr Allah al'amarin ya kare shi kenan an halakar da su wa qudiya al-amr wastawat ala al-judi jirgin ruwan ta annabi nuhu sai ta je ta daidaitu ta tsaya a bisa judi judi wani dutse ne a can kusan mosul mosul wani gari ne a iraq dutse ne wanda ya fara bullowa da ƙasa tana shanyewa ruwa yana ƙasa yana ƙasa yana ƙasa dutse ya fara bullowa Allah ya sa su zo nan gurin dutse- dutse can jirgin ruwan ta tsaya a nan bisa ƙasa wadda ta fara bullowa judi wani katon dutse ne mai tsawo yana kusan gari da ake ce mai mosul mosul a iraki amma akwai wata ruwaya wadda ta ce a yemen yake amma ruwaya da ta ce a iraki yake ta yi karfi suka san ko a nan gurin su annabi no wastawat alal judi wa qila buqdan lil qaumil zalimin aka ce kaico nesanta da albarkan Allah ya tabbata akan azzaluman mutane to wannan magana waye ya wade ta annabi nuhu ya wadi ko Allah ya wadi malaman tafsiri sun yi bayani iri daban-daban wasu malaman tafsiri suka ce a'a wannan magana da suka sabko daga jirgin ruwan annabi nuhu ne ya ce bu'dan lil qaumil zalimin wasu tafsir suka ce a Allah ne ya faɗi da kanshi to ko ma annabi nuhu ne ya wadi ko Allah ne ya wadi a lokacin ai yanzu aya ce ta Qur'ani aya ta Qur'ani ko magana wace ce Allah ne ya wadi magana ta kare bu'dan lil qaumiz zalimin ne santa daga rahamar Allah da- ga zaluman mutane su wannan shikenan an gama da su an halakar da su babu mutane da suka yi saura sai waɗanda suke cikin jirgin ruwa wata ruwaya ta ce mutum takwas wasu sun ce ashirin wata ruwaya ta ce arba'in babban adadi wanda aka waɗi mutum tamanin babu adadin babu tafsirin da ya kawo sama da mutum tamanin an hallakar da kowa babu wani mutum a doron duniya sai wannan mutanen da suke cikin jirgin ruwa annabi nuhu sai aka yi gaga
ونادى نور ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين da suka sabko annabi nuhu sai ya kira ubangiji shi yake roƙon Allah yace mi faqala rabbi inabni min ahli yace ya ubangiji ɗana fa daga cikin iyali na yake nawa ne kuma wa inna wa'adaka alhaq alƙawalinka kuma Allah gaskiya ne menene alƙawalin da Allah ya mai zai tsayar da shi da shi da ahli hukum wa anta ahkamul hakimin kuma kai ne mafi hikimul masu hukunci to yaya aka yi ina yake kun ga akan wannan addu'ai akwai tambaya akwai kaskantar da kai ga annabi nuhu tambaya ta wayo ta kaskantar da kai ta nuna kai bawa ne kai bawa ne ka gaya ma Allah kai bawa ne ya ce rabbi ina bini min ahali ai bai wuto bakar ya ce Allah ina ɗana amma duk da wani ai haka yake ne ko ba haka ba ai haka yake ne ya ce ya Allah ɗana daga cikin iyalai na yake kuma alkawalinka gaskiya ne Allah kun ga kewaye ne ko alkawalinka gaskiya ne Allah kuma kai ne mafi hikimar masu hukunci Allah ɗana daga cikin iyalai na yake kenan zancen baya ina zancen da ka gaya mini ya Allah cewa zaka tserar da ni da ni da iyalina sai Allah ya ce mishi mi
قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين
To Allah subhanahu wa ta'ala mafi hikimar masu hukunci ya gano cewa annabi Nuhu tambaya ce yake direct ina dan shi. La'alla Allah ya aje shi a wani guri a tado shi ya zo su gamu dan shi Kana'an. sai Allah ya ce mai ya nuhu ya kai nuhu innahu laysa min ahlik shi baya cikin iyalinka dan shi ne na cikin shi amma aka ce baya cikin iyalinka me yasa ashe shi a lokacin nuhu ya fahimci cewa iyali waɗanda duk ka aihuwa su ne ahalika ashe wanda ka aihuwa kun bi su kan aƙidarka kun raba ba ahalika bane ba ya ce innahu laysa min ahalik wannan baya cikin iyalinka ba ahalika bane ba wannan innahu amalun gairu salih innahu amalun gairu salih ku duba wannan magana tafsiri biyu ke da kai akan wannan ayi innahu amalun gairu salih ai shi aiki ne wanda ba ingantacce ba shi kanshi laraba in suka so su yabi abu sai su mai da abun shine kan abun kamar a ce wane yana da karamci sai a ce wane ai karama ne to shine nan kenan ya aikata aiki ya huta daga aqidarka ko kuma innahu ya'mal amalan ghayra salih shi yana aiki aiki ba ingantaccen aiki ba aiki wanda Allah baya san shi kenan kawuri ne mushriki ne ya huta daga hanya saboda duk wanda bai kan aqidarka ba ahlikinka bane ba amma shi annabi nuhu ya yi zan kawai dan ya aihe shi shi kenan ya zama ahlikin shi to wannan magana da Allah ya bashi amsa annabi nuhu ya tada hankalin shi shine misalin jiya da muka bada na kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ce mishi mi afallahu anka lima azinta lahu su annabawa su suka san Allah suka san daraja Allah abu dan kankan nan in ya shaye sabo hankalinsu zai tashi su rikice su dimoce Allah ya ce ba iyalinka bane innahu amalun ghairu salih sai Allah ya ce fala tasalni ma laysa laka bihi ilm ka shaidinka daga yau kada ka ƙara tambaya ta abin da baka sani ba to kaga wannan ka shaidin annabi nuhu ya tada hankalin shi jiya mun ga bayanin annabi sallallahu alaihi wasallama dan Allah ya kwantar mai da hankalin shi sai aka fara yaye mishi sai laihin ya zama habar labari ko Allah ya ce afallahu anka Allah ya yaye maka tukwana aka wata laifin ce ma annabi shi afallahu anka Allah ya yaye maka tukwana sai aka ce mai lima azinta lahum me yasa ka ba su kuka dauki uzurin su kuka ka amshi uzurin su da suka zo suka baka cewa ba sai ba yaki kun ga da zawwa Allah ya ce dan mi ka amshi uzurin su da fari da ba a san ba irin halin da annabi zai shiga tukwana a ce an yaje maka ma kamun a ce an yaje maka amma sai ya iya ta zo da fari to kwana sai aka ba shi labari kenan laifin ya zama labari to irin shi ne annabi nuhu sai Allah ya ce mishi fala tasalni ma laysa laka bihi ilm ka shedinka daga yau kaka ƙara tambaya ta abinda baka da sani akan shi wannan yaro ba dan gidanka bane wannan yaro kafuri ne mushriki jingina ga babban rumbu kuma bata gudda yunwa jingina ga babban rumbu bata gudda yunwa ko ba haka bane mutum yana jin yunwa bai zawa ya shigiri da rumbu cike da abinci ya ji cikin shi ya cika? to kowa sai ya yi in wane ne kai sai ka yi bakatin kaho da babanka ya bi Allah ta ne kai in ba ka yi ba sai ka ta yi wuta babanka ya tafi aljanna bakatin kaho da ɗanka ya bi Allah ta ne in ba ka yi ba sai uban ya ta yi wuta ɗan ya shiga aljanna bakatin kawo da matarka bikitin kawo da mijinki bikitin kawo da yawanka ko yanka kun wane ne tserewa zai fintin kauye barka babu abin da zai tsaya wurinka sai aikinka wai ya ishe mu ishara fa annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce ma fatima kun san wace ce fatima diyen shi ce ta cikin shi diyen shi ce ta cikin shi wadda takalan take tashi ya je gidanta ya iske ta da mijinta Ali ya musu nasiha ya ce ku tashi ku yi sallah da dare ya musu nasiha da kyau Fatima ita ce farko kuma wadda ta iske Annabi sallallahu alaihi wasallam duk sanda kake ma waninka bai kai bayan da Annabi yake son Fatima ko ba haka bane amma Annabi me yace ma Fatima yace ya Fatima bintu Muhammad ya ke fatima diyar muhammad salini min mali ma shi'it ki tambaye ni daga dukiyata abin da kike so in na iya in baki la agni anki min Allah shay'a ban na iya miki komi a gurin Allah in baki ba Allah yace ya Abbas ya kai Abbas Abbas Abbas kuma ammun shi ne ammun shi ne yace ka sai kanka gurin Allah la agni anka min Allah shay'a ba na iya ma komi a gurin Allah idan baka yi ba kowa sai yayi zai tsira baka tunkaho da wani babanka ko uwanka ko wanka ko kananka sai shi ya tafi aljanna kai ka tafi wuta idan baka bauta ma ba Allah saboda haka alaikum anfusakum kowa ya tsaye ya tsaye kanshi daga wuta kakka yarda da kowa kakka yarda da komi ka yarda da aikinka kawai domin kowannan da komin nan tserewa zai yi barka babu abin da zai tsaya wurinka sai aikinka annabi ya gama fatima haka fa ku duba soyayyar ɗiyar ce ta cikin shi ku duba soyayyar annabi da shi da fatima yadda yake son ɗiyar shi amma ya ce in tana da son wata dukiya ta tambaya ya bata in ba ta yi ba aikin kirki bai iya mata komi a gurin Allah kai da kake tsume wani shehu ya zo ya cece kai kai ka aljanna ka roki Allah kawai ka koma ga Allah tukuru ka bi littafin Allah da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama dan rahamal Allah Allah ya ji kanka ya saka aljanna akwai ceto amma gawa man dalladhi yashfa'u indahu illa bi idni nan ne mutane suke man cewa illa bi idni babu wanda ya sai wani ceto sai Allah ya yarda ceciwa ne ceciwa ne ceciwa ne kamar yadda annabi ya ce mu ikra'ul qur'an ku karanta alqur'ani zai zo ranar kiyama yayi ceto in ba karanta shi ba Allah ya ce ya cece ka sai Allah ya ba da izini saboda haka nemi gyaran ka da Allah kawai ya dan uwa nemi ka gyara da kai da mahalicinka duk abin da ake gwagwarmayar da ake mi ake mi ake nemi ka gyara da kai da Allah subhanahu wataala kada ka kuskura wani makhluk ya sa ka saba ma Allah annabi ya ce la ta'ata li makhluqin fi ma siyatal khaliq babu biyayya ga abin halitta cikin saba ma mahalici cikin saba ma mahalici babu biyayya ga abin halitta cikin saba ma mahalici ku duba yanzu wannan ɗan shi ne na cikin shi Allah ya durmiyar da shi shi kuma aka tsere da annabi to duk misali iri iri na karaba Allah ya ba mu shi a cikin alkur'ani annabi nuhu ga ɗan shi ya kahurta Allah ya durmiyar da shi sannan kuma matar shi ta kahurta Allah ya halaka da ita sannan mata annabi lot wa mar'ata nuhin wa mar'ata lutin kana ta tahta abdain min ibadina salihin ko fa khanatahuma falan yubniya anhuma min Allah shay'a wa qila dukhulun nara mata kun ji su mata ne wanda suke tutiya kamar da mazan su mazan mazan za su shiga aljanna matan su ta yi wuta wannan shi kuma ɗa ne baban shi annabi ɗan ya tafi wuta uban zai tafi aljanna sai annabi ibrahim shi baban shi azara shi ɗan zai tafi aljanna uban ya tafi ina ya tafi wuta duk irin misalin allah ya guda mana don ma kanka tsaya ka dogara da wani abu kawai dogara da aikinka ka gyara aikinka ka gyara gamuwarka da allah subhanahu wa ta'ala allah ya ce mi kada kuskura ka kara tambaya ta abinda baka da ilimi a kan shi sai Allah ya ce inni a'izuka an takuna min al-jahilin ya nu ina maka wa'azi kada ka zamanto daga cikin jahilai ashe jahilci shi yake kai mutane su dinga tambaya ta asha jahilci shi yake sa mutane su yi banna a nan dole ne kenan kowa ya tashi yi karatu dole ka san al-ma'lum fi din bi darura abubuwan da mai addini zai san su darura ka san su jahilci ba hujja bane gurin Allah baka zuwa ka ce ma Allah ai ni Allah ban san baka aiko annabi a duniya shi yasa ni ban musulunta ba ya ishe ka hujja yayiwa baka zuwa ka ce ma Allah ai ni Allah ban san baka wajabta mu musalla biyal shi yasa ni bibi nike yi kullum shikenan ya ishe ka hujja yayiwa baka zuwa ka ce ma Allah ni Allah ban san baka ce ayi azumi shi yasa ni kullum nake rangadar ruwana banna azumin ramadana ni ban sani ba da jahilci abun ya ishi hujja bai yiwa baka zuwa ka ce ma Allah ban san ba ka ce a hudda zakar dukiya shi yasa na tattara dukiya ta na ki hudda mata zakka ya ishe ka hujja bai yiwa baka zuwa ka ce ma Allah ai ban san ba ka ce duk wanda ya mallaki kuɗi ya je ya sabke farali rukuni na a haji rukuni ne daga arkanul islam shi yasa ina da kuɗin na ki zuwa hajjin saboda na ga kamar ɓata lokaci ce ya ishe ka hujja zai yiwa akwai abin da yake hujja ne a gurin Allah jahilcin shi shine doguwar mas'ala dogon karatu wanda sai ka yi dogon karatu zaka zakulo wata fatawa wata mas'ala a cikin addini wannan dan ka jahilce shi ba komai bane ba tunda ba mu duka ba aka ce mu je mu nemo dogon ilimin Allah ta yi falaula nafara kuma dan wata jama'a wata jama'a ta kasance a cikin ku liyata haka hufiti su je su nemo karatu a inda ake yin shi giredi littafin Allah da hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce mi wal yunziru qaumahum idza raja'u su ma mutanen su wa'azi idan suka dawo su gaya musu abin da Allah bai so da abin da Allah yake so abin da yake al-ma'lumu fi din bi darura abin da tilas ne mai addini ya san shi da darura wannan jahilcin shi ba hujja bane gurin Allah amma doguwar matsala ita ce dan ka mutu baka yi ba wannan babu komi mace da namiji dole ne kowa ya tashi ya karatu dole ne ka san alma'alumu fi din bi darura dole ne ki tsaya ki bautata ma ubangijinki dole ne ki san musulunci dan ki tarbiyatar da iyayenki tarbiya ta gari idan kika duba tarihin da duk mutanen da suka yi fice suka yi ilimi na mamaki za ka ga da taimakon Allah sun mabi'a bi ummahatihim kuma da taimakon uwayensu uwayensu suke kama musu musamman uwa mace za ga yaro ya yi fice to akwai nisba ta ba'adallah azza wajal ba cewa da Allah da kaza sai dai a ce da Allah kuma da wani an gane ko nan ma matsala ce ta aqida baka ce ba in ba dan Allah ba da wani da ban yi ba kaza a'a in ba dan Allah ba kuma wane ya taimaka da irin taimako na shi kuma ake sawa summa kanka ce kanka sa wawun kanka yi coordination yin coordinate inda da da Allah da wannan kace da wani da wani kenan duka ɗaya ne ke darajar su to wannan shirka ce shirka ce ka gama shi kenan da Allah sai dai kace in ba dan Allah ba kuma Sale ya meko mini shikenan Sale ya taimako ya taimako abinda zai iya amma Allah ne ya yi abu mas'ala ce ta aqida mu komo kan aya Allah da ya mishi kashedi ina maka wa'azi kaka zamanto daga cikin jahilai sai annabi nuhu ya ce mi
قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما لا- قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين kaga daga nan annabi nuhu hankalin shi ya tashi yanzu ya san kan'ana ba ahalikin shi bane saboda shi kahuri ne shi ko musulmi ne ya san baya cikin ahalikin shi daga nan kuma roƙon Allah yake ya heme wannan tambaye tambaye wannan da ta yi yanzu inda wani namu ne mu ne muka irin wani tambaye ai ba komai bane irin ya kai ya kai ya mu ya kai horo hula to shi wannan annabi ne annabi ne darajar shi babban ce abinda wani ya yi kwan lahiya wani in yayi kaka sai ya sha kashi to wannan annabi ne yayi wannan tambaye daga cewa Allah kaza kaza kaza ka ce to ya hankali to shi kenan sai hankali shi ya tashi hankali shi ya tashi kuma shi ya san wane ne Allah amma in yamu yamu ne waran hula ai babu wani iskal muke gani ko to wannan annabi ne annabi ne daban yake da kai ya fi ka daraja sai annabi nuhu ya ce qala rabbi ya ubangiji inni a'izuka an as'alaka ma laysa li bihi ilm daga a'udhu bika a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm ya Allah ina neman tsari da kai ka tsare ni ka in ƙara tambaye ka abin da ban sani ba tambayar wannan da yake nema Allah ya tsare shi kai ya kunkuma ta saboda Allah ya ja kunnuwan shi ya mai kashe ni ya ci gaba da cewa mi wa illa ta gafirli ya Allah idan baka gafarta mini ba akan wannan tambaye wa tarhamni Allah ka ji kaina akan wannan tambaye akun min al zan zamanto daga cikin tababbu tambayar wannan da ne Allah in baka gafarta mini ba Allah ka ji kaina akan da zan zamanto daga cikin tafafu ina neman tsari gare ka Allah ka tsare ni kan ƙara tambaye ka abin da bani da jahilin nake ban da sani akan shi tambaya daya saboda ni shi ya san waye Allah sai mi gaba
قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى